أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسدة الباكية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأجواسي قلوب الأقراب فريد دهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو يساق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والسر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشهي اهدري لنا بهذا المحضر والتألفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسأل كل دفعة فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما ذكر من نعمة فمن الله يا ربي بجاه نبيك المصطفى وبجاه شيخنا أحمد بن محمد التجاني أنت أم علينا بالبركة آه يومنا زمان ترى أتكين للتاتين rimahu Allah ka taimake mu ka shayar da mumin awamihi walau garfatan ya rabbi قال الشيخ الشعراني في بحر المورود شو شعراني يا فدا cikin بحر المورود yana magana akan shari'a da ilimin haƙiƙa ma'ana shari'a a ce fiƙihu fuka haulumma haƙiƙa shi ne a ce ɗariƙa to akwai gun da ake warware kowanne ya tsaya a kujeransa domin shi musulunci ya tara abu uku ne abu uku shi ake kira musulunci abu uku kuma ake kira imani abu uku kuma ake kira ihsani saboda haka abu tara ne in ka koma ya haɗa da islamun imanin ihsanun za ka same shi goma sha biyu ne kowane sadara akwai abin da ake so ka gane da shi da shi ne za ka yi hukunci kar mutum ya yi tsalle cikin ya jira gurin da ba zai iya ba kamar yadda ka ga fahimtar ƙura'ani ya zamo yana da maratib daban-daban inna fi zalika da zikira inna fi zalika la'ayatin liƙaunin yaƙiluna kaga wani ayan da take cewa inna fi zalika li zikira lizzakirina wani gurin kuma inna zalika li ibratan liman yakhsha in haka ƙur'ani zai dinga gaggaya ma to kowane faɗa da ya yi muhallin kujeran daban ne kowanne in ya faɗa maka yana ma magana ne akan mutane daban-daban ba irin mutum ɗaya ba ne inna fi zalika layatin liƙaunin ya ƙiluna inna fi zalika li zikira li zakirina inna fi zalika li zikira liman kana liman ya duka Allah yana magana to in mutum ya zo ana warwarewa domin ittaqullaha mastadatun ittaqullaha haqqa tuqatihi kaga dai Allah yana faɗan haka ittaqullaha mastadatun ittaqullaha haqqa tuqatihi ka ji tsoron Allah mastadatun ka ji tsoron Allah haqqa tuqatihi to kaga duk wannan masailin yana magana ne da martaba ba a kujera ɗaya ake maganan ba. To shi yasa a ilimance in aka tashi magana za ka ji ana raba iliman. Yanda kai ka tafi kana zaton fasara ɗaya ne, to za malamai sun nuna maka ba fasara ɗaya ba ne wannan a makamin Islamu ne wannan a makamin imanu ne, wannan a makamin ihisanu ne, haka abin zai tafi. Allah ka ganar da wannan wajen jan hankali da mutum ya gane abin da ake nufi ne walam ka sani annahu qad yabaul alami malami yana sauka fi mu'allafati shay'an a cikin talifinsa zai faɗi wani abu au yuqarriruhu fi tadrisi ko wajen karantarwansa ya faɗi wani abu sun mai rajiyu anhu ba da zalika sannan sai daga baya sai malami ya fahimci ya yi kuskure a kan wannan sai dawo sai ya janye kenan a wajen majalisi ko a wajen majalisinsa balayen bangi bai kamata ba limuta da yi ne ga mutumin da yake da addini nisbatu ilaihi ka nasabtar masa bayan ya sauka akan fahimtar da yana tafiya yana tafiya fahimta kaza yi lokacin da ya gane abin akwai kuskure sai ya dawo ya ce a na gane kuskure ne tafiyar da na yi to kar ka ɗauke shi kai kuma ka samar da kuskurensa da abun nan duk ka haɗa ka ce ko haka yake nufi kara mutum ya tafi da wannan in dai Allah fa ake nufi na wayan zurma inda hu zalikal wakati min al-ilmi sai ya duba menene yake kai a yanzu wa qad amila fi hadha al-babi halqun kaseeran mutane da yawa sun tafi akan wannan irin wannan hadakan ga mutum ya ce kaza ne ya zo ya janye ya ce ya tuba ya gane amma kuma mutane in suka zo kawai sai su hau haladuwa malan salihan da wanda ya mai kyau da wanda ya yi kuskure din duk kawai sai su samar saboda ka sai zamo ba tamizi a wajen malaman ma in mutum ya yi kuskure aka ya sauka akan kuskuren kawai sai ya ce duk akan kuskuren ya tafi kawai fasha'u da yawa sai suka nashara an ba da mu'allifina ga waɗansu masu shashin talifi a sha rajawa na ha bayan malaman sun bar abin su kuma sai suka tafi da shi wa harrafu alaihim ashiyan mutabarra'una minha an jujjuya musu waɗansu maganganun da suka yi bayan sun kubuta gabarin wannan magana sun kubuta gabarin wannan magana amma an jujjuya musu wa garwa qali zalika fi iddat min al masail yace ni abu mahibu shara ni kenan da kansa yake cewa shi ma irin haka ya samu akwai matsalolin da ya tafi akai wanda daga baya ya dawo domin shi waƙiya da ta faru shehinsa shi ne alilu hawas to shi shehin nasa wato umi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma shi ne malami duniya a lokacin shi kuma malami ne na jami'ar azhar masail akwai matsalolin da ya yi ya yi matsaloli da yawa har ya soki shi shehin nasa ya soki shehin nasa akan yana ganin ya yi kuskure yana ganin mai kuskure ne cikin lamarinsa ya soke shi da yawa don ya kai har sun an zo taro a jami'ar azhar shehinsa ya zo wajen taron da ya zo wajen taron sai shi shehin sai aka yi aka yi mar umarni yayi magana eh to da aka mar umarni yayi magana sai shi kuma a zuciyarsa sai ce hadda jahilai a cikin wannan hadda jahilai ma shi kuma karon farko sai ce uskut ya himaru fulanatin yi shiru da bakinka jakin wance to wannan abin sai tsorata shi bayan ya tsorata shi da aka zo ya gaba maganar da za yi sai ya zo tambaye shi ya ce da Allah yayi ya san wannan yayi ya san wannan abin da ya faru sai ce masa duk abin da kake Allah ya sanani ya ce, To, da Allah yana son ya bi shi don ya samu ilimi, ya ce, Malami ya bi jahili? Sai ce, Don Allah, da wannan ya sai ce, To, ka watsar da abin da kake ganin kake da shi ɗin, ka dawo, sa sana da kai. To, daga nan ne shi ne komi za ka ji intisabinsa yana magana, ƙala shehi fulanin, wani nawa ya ce, shi ne alilu hawas shi ne shehinsa to daga kansa shi malamai sun ce a matsayina dariƙa shi ƙudubi ne babansa ƙudubi ne kakansa ƙudubi ne kakan babansa ma ƙudubi ne shi shara ne kenan shi ne wanda ya fitar da ilimi a cikin digon ba wanda malamai na zamaninsa suka kasa sanin a ina ka fito da ilimin shi ne ya ce idan mutum ba zai iya fitar da mas'ala na mazahibi guda hudun nan a fitar a cikin digon ba na bismillah ba to mutum ya zamo in dai malami ba zai iya fitar da mas'ala a cikin ɗigon ba ba, to malamin ya zamo ɗan daudu. Dukkan masail a fito da shi a cikin ɗigon ba, wannan shi ne, domin Muhammadu Bakri shi ya fitar da a ɗigon ba ya yi majalisi dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu a digon ba ne Allah yake nufi da digon ba to shi kuma daga nan shine shi ma sai fitar da nashi to wannan shi ake nufi da haka Allah ya taimake mu ya ba mu walau garfata min ilimihim wa taqawahum kuma mu samu ilimin da tsoron Allah wadarat fi misra muddatan kuma ya yi littafi shi a misra ɗaya littafin ɗaya littafin ya ajiye shi ko daga cikin namance ko lawaki wa anwarul qudusiyya ne ko mawaridun ne daga cikin littattafansa ya yi wani littafi da ya littafin ɗaya na gidansa ɗaya yana jami'ar azhar sai aka yi kofin ɗin littafin aka gayyara aka zo aka yi ta ana ta surutu ana zaginsa sai fito ya zo ya tambaya me yake yana ne sai aka ce ai ga wani malami ne ba san shi ba ne shi ne kuma da kansa sai ta ya ji karatuttukan ana ta yi ana ta yi ana zaginsa sai ya ce to wannan littafin da shi yayi amma shi kuma da abin da aka faɗa ba haka bane sai ce littafin guda biyu ne ɗaya yana jami'ar azhar ɗaya yana gidansa mahadud a rubuce sai ce to amma a zo a ɗauki na gidansa a zo a zo a ɗauki na jami'ar azhar a fito da wannan littafin a ba wa malamai uku su rike wannan yana karantawa yana cewa sun yi daidai da wannan wannan yana karanta wannan iya karanta sai ce ni na ce kaza ne a cikin littafina ni na ce kaza ne a cikin littafina har aka kai wannan yana daga cikin abin da ya kassara makiya a kansa mawahibu shara ne kenan to wannan rijalu haka suke tafiya shi yasa kaga a cikin jawahirul ma'ani wannan jawahirul ma'ani wannan sai da aka ƙara maganan shehu tijjani wanda bai faɗa ba ɗari hudu da sittin na ƙage kawai ɗari hudu da sittin aka ƙara ya ce kaza ya ce kaza kuma babu asalin bugun asalin bugun kuma ba shehu muhammadu a wannan Sharif Ibrahim Sale shi fara yin magana kai a cikin wani littafinsa a takfir da ya magana a kai sai ce shi ya ɗauki jawahir luma'ani na kasuwa ya ga ya zo ya karanta shi daga farko a ƙarshe sannan ya karanta na wajen hafizul misri ga irin ƙare-ƙaren da yake ciki sai ya ɗauki na wajen hafizul misri sai ya koma na wajen na wajen shehu ibrahim radiyallahu ta'ala no sai hada da na shehu ibrahim da na hafizul misri magana da ya ci amma na kasuwa ba daidai ba ne dalilin da imamu tijjani sise ya buga mai sifili biyu ɗin nan gina akwai ƙarin 460 maganar da ba shauti jan ne ya fada ba. Dama ba wani littafin da aka ce ai zai kuta daga wannan sai ƙura'ani, ina na hannun na zanna zikira wai na lahu lahafi zuna. Saboda haka duk wanda ya shiga cikin abubuwa ya yi abin da zai iya, zai iya yin abin da ya iya, amma ba zai hana kuma mazaje su yi aikinsu ba. Allah ka taimake mu. kama la alamu kamar yadda ban sani ba wala asharibuha ban sha ba wa qala fi shahiyatu simai kawai ji ne wa minhu ay min al-adabi allazi yahsil musannafi cikin wani abu wanda ya kamata a dinga samun ladabi ga mutumin da yake talifi jami'ul hisal al-airi khairi ya kamata a samu dukkan ɗabi'a masu kyau. Alfiraru min ta zaifi a ƙawalil aima, sannan mutum ya dinga nisanta gaban raunana maganan shugabanni, bibadi rai kawai, nin ka ci iskanka, kawai sai ka ci ba mu karba ba, to kwakwai waye ba mu sani ba, ka ce wai ba ka da ba. wane ba mu yadda da kaza da kai ba wane ba mu haka an jiro shi ne je wanda nake fada na maliku bin anasi an yi ta gwagwarmaya an kai an kawo akan maliku bin anasi an faffaɗi abubuwa saboda shi maliku bin anasin shi maliku bin anasin wato abin da Allah ya yi masa shi bai fita daga Madina ba. Kuma manzala ya yi ishara a kan haihuwansa da shi da imamu shafi. Amma manzala ya yi magana ya ce za a samu wani yaro daga cikin Madina yudurabu mana mazaje da su zo suna ɗaukan ilimi a nan garin a wajen yaran to maliku yana da an a shekarar na casa'in da uku aka haife shi na hijiran annabi a lokacin ana gwaggwada hajigai amar gwadi kamar yadda malamai suka ce in aka haifi mazaje za a kawo su awunan ƙwaƙwalwansu au na bincike suna wasa za ta su an ce misali kamar a ce abinci in aka yi shi da me ya fi daɗi yana wasa sai ce misali a ce da miya sai a ce to babu lafi sai shekara guda a yabo wannan set ɗin bayan shekara da shekara ya ka sake zuba su in aka hada da me ya ce in aka sage shiri bai mance maganin shekara guda ba wannan yana daga cikin yadda aka gane maliku bin anasin shi ake nufi kenan bai taɓa fita a madina ba shi a cikin madina yake kuma shi ne ya fara rubuta littafi an rubuta littattafai ko an haɗa hadisai amma rubuta littafi maliku ne shi ya rubuta shekara arba'in ya yi yana taririn littafin yamar babi yamar fasali ba wanda ya taɓa yin wannan a duniya shi ne farkon wanda ya fara yi To, irin ilimin da suka zo da shi, Allah ya ba shi ilimi sosai, ya girmama annabi matuƙa. To, wannan abin shi ne wahabiyawa suke jin haushinsa a kai. Duk abubuwan da ya faɗa na girmama manzala, to, akan wannan ne, kaji Jafar yake cewa da ya zo zamanin Maliku da sai ya mar bulala. Akan wannan ne. ba kan wani abu ba ne ma'ana ya yi abin da a ce don me ya yi wa ya sa shi saboda girman annabi domin saboda maliku ka zauna waje da maliku bin anasin ya ce jafar mansuru ya zo wajensa sai ya magana suna magana munakasha haka sai daga murya sai ce masa la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi karka daga muryanka akan manzo Allah sai ya ce manzo Allah ai ya koma ga Allah sai ce hurmatuhu ba da mautihi ka hurmati fi hayati alfarman manzala bayan ya koma ga Allah kamar alfarmansa ne lokacin da yake raye sai ce madallahu qauman Allah ya yi dodansu mutane alladine gudona asawatun inda rasulullah Allah kuma wa zammallahu qauman Allah ya zargi wasu mutane allazina yaguduna aswat ko aswatun inda rasulullah masu daga murya wajen mazal aksarun la yaqiluna Allah ya yi maganganu sai sai shi kuma ya rage muryarsa ya dinga magana a hankali da ya rage muryarsa ya magana a hankali sai suka tashi za su je su ziyarci sai na rasulullahi sai cewa maliku to zan daga murya ai zan fuskanci annabi ne ko in juya masa baya in yi addu'a a ɗakin ƙaba. Sai Maliku ya ce, Ai, manzala shi ne tsaninka, shi ne kuma tsanin babanka annabi Adamu. Kar ka juya masa baya, ka kalle shi, to wannan kalman ka kalle shi, kar ka juya baya wa annabi, yana daga cikin abubuwan da wahabiyawa suke ta zagi maliku har yau dan me za a ce kala annabi ya juya mara baya ɗakin ƙaba ta fi annabi muhammadu wannan shi ne wannan shi ne dan ɗan taimiya da aka zo gurin da ya rincaɓe masa sai ya ce shi yana ganin ma wannan hikayan ba yi hakan tsakanin Jafar Mansuru da Maliku ba. Shi karya ta yi kayan yi. To wannan shi ne, da yawa suke ta magana ya jona wa mutane damuwa, Maliku ya jona wa mutane damuwa a kan annabi. To amma, ƙiblan sama da mutane sun gane, wajen ajiya ne na Ubangiji. shi ne in da a yi addu'a ake daga hannu sama, ba don Allah yana sama baya ƙasa ba, ƙibla ce. Kamar ƙibla ta ɗakin ƙaba, an yi shi ne taujihan saboda fuskantar ɗaki, ba don Allah baya zaune a gurin ba, Allah yana zaune a ko'ina, amma an sa shi ƙibla, amma ƙiblan sama da ƙasa da abin da ke ruwa da iska ga baki ɗaya annai Muhammadu. komi shi ne ƙiblan komi domin ba wani abin da za ka yi bai sanin ya sa hannu ba sai ya sa hannu akan abu to wannan shi ne dalilin da ka ji baya tafiya da takalmi saboda girman annabi baya gashi nan dai abubuwan da baya yi wanda duk yake kawarwa don a girmama annabi to wannan shine suke neman su kuma su wargaza kar a ga girman annabin kamar haka Allah ya kiyaye to shine walakantar maganan malamai a huwa kala fi kashif kanayi shin shi faɗa cikin kashif kanayi wa zalika lima fi min su'il adabi shi ya fada in yace shi ya fada to wannan yana daga cikin su'ul adabi ma'ahum mummunan magana su'ul adabi ne ma'ahum wa min kalami sayyidi ali al-khawas shine shehin abu muhayib sharani ma kamal al-faqiri tare da cikin wannan mabukacin zuwa ga Allah an ya hamila kalam al-akabiri ya kamata mutum ya kiyaye ya ɗauki maganan manya ala a hasanin mahali a mafi kyan guri lihurujin an makamin talibisi saboda a fitar da mutane daga hada abu mai kyau da mara kyau waro wunatun nafsaniya kar mutum ka je ka jefa mutum akan son zuciya runa nafsaniya kenan in ajaza an jawabin anhum idan ka kasa amsa maganan da suka yi fi ƙaunin ƙaluhu cikin wani magana da suka faɗa aw felun fa'aluhu ko wani aiki da suka aikata falisalim lahu lahum ya miƙa wuya gare su wai kafi anil inkari miƙa wuyan zai isar gabarin inkari lianna manaziyahum daqiqatan domin ka ja da su daƙiƙa ɗaya ala misali na irinmu lafiya ma irinmu akwai damuwa lafiya ma al'aimatul mutahiri balle aimma almutahirina wa kubara'un muqallidihim da masu taƙalidi daga cikin manyansu anna li amsalina ta yaya ma liya misali ta wajenmu an yi tasadda lairadi kala kilahumu ko? lairadi ko? kilahum ta yaya za a yi raddi ga dukkansu wata laba jama'at min shehi abu mawahibu shazili jama'a sun nema an yi karawa da filfiki ya karanta musu littafin fiki wa alama zafin shafi'i a mazhaban imamu shafi'i fajabahum sai ya amsa musu wa kana yaran nabi sallallahu alaihi wasallam kasiran shi kuma abu muhaibu shazili a lokacin yana yawan ganin manzo Allah fa hajaba sai aka masa hijabi zalika ya daina ganin manzo Allah falamma ra'ahu nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ga manzo Allah kala sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah ma zambi menene zunubi na kala yace qira'atuka fil fiqh karatunka cikin fiqihu ka san karatun fiqihu mubtada'ai ake barin su saboda haka in ka tafi ka gama karatun ba ka sake karanta shi saboda raddi ne wa juna ai kuma ba sa'o'inka ba ne duk wurin da ka ji an ce la ya juzu to ya juzu kuma wani masaban eh ko kaga wani ka taba abin da ya fi ƙarfinka amma kuma dole sai da wannan kokon da ka hau amma duk gurin da ka ji an ce la ya juzu a wata mazaban to wani gurin kuma za ka ji ya juzu fi'ili kaza to kaga kaman kana taka malaman ne don baka tafi da adabi ba ka tafi da bankama to za ka fadi saboda haka kamar maganar jije muka yi ruwan sama dai ɗaya ne tuska bi ma'in wahidin ana shayarwa da ruwa ɗaya ne amma ga alwan wanda suke zuwa na zaharu fure zaga fure ja mai ruwan jini kore yalo shudi kuma ruwa ɗaya ne karka yi zaton wanda ya fito a baƙi mugu ne karka ga wanda ya fari gaba ki ɗai ka ta ya yi daidai da hankalinka kowanne da aikin da yake yi kowanne da aikin da yake kuma Allah yana sane ya ajiye shi to matsayin ikhtilafi kenan saboda haka in ka zargi wani to ka zarge shi ne akan abin da yake yi aikin Allah ne ma'amuri ne daga wajen ubangiji amma kai baka sani maimakon kai ta kai marhari kai ta kai marhari sai ka gane kuma baka da wayo baka da wayo ai wannan ya, ya nuna mana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ai ya faɗi wata magana barawo ne ya zo gidanka ya sata da ya sata sai ci kayan satan sai Shehu Ibrahim ya ce rabonsa ne bai ce halal ba ne a sai ce ya ce dama arzikinsa ne dama arzikinsa ne ya ce arzikinsa ne sai ce to in arzikinsa ne me ya sa aka mar hukunci har aka mar hukunci yanke hannu sai ce rashin haƙuri ne da ya yi haƙuri arzikin zai zo wajensa amma tun da ya miƙa hannu ya ɗauko to bai yi haƙuri ba ne abin ya zo masa amma arzikin nashi ne wannan shi ne aka malladabi don miƙa hannun da ya yi da ya haƙura arzikin wajensa amma tun da bai yi haƙuri ba ya miƙa to wannan shi ne aka kwaɓe hannun aka cire ka lura komi da wannan mizanin za ka iya ganewa laisa zuhudu man zahada fi duniya ba, ba zuhudu ba ne gudun duniya walakin na zuhuda au zahidu mai gudun duniya man zahida fi duniya wal akhirati wanda ya guji duniya da lahira shine laysa la khawfu ba laysa al abidu ba ba mai bauta bane man abada li khawfin nari idan kai kai ka bauta wa Allah dan tsoron wuta walakin al abidu mai mai bautan Allah man abada lillahi wahdahu wanda yi wa Allah shi kadai laysa lahu irin wayannan abubuwan suna nan duka kuma miza ne ake dawa amma kafin sai ka zamo karaduwa kafin wani a daidaita shi yayi daidai da mizani a kada ka ta nan a dawo da kai nan a kada ka ta nan a dawo da kai nan a kada ka ta nan kafin ka zama mutum ai in mutum yana da hankali ai duniya ga baki ɗaya kokowa ne ko ya yadda ko kar ya yadda duniya gaba ɗayanta kokowa ne ciki eh ka faɗi a nan ka tashi a can ka faɗi a nan ka tashi a nan haka ko kai waye haka aka shirya ta babu wani abin da za a ce ka miƙe kawai yadda ka miƙe nan haka ka baya yiwa a nan a gwabje ka a nan a tare ka nan haka a gyara ka haka dai ya dayi to kafin mutum ya samu istiwayi ya gane gabas da yan kudu darewa haka abubuwan suke gudana to dole addini sai ka gane haka tukunna ka dinga bin abubuwa kowane ka bashi ka yi masta ɗiɗiƙi ka tsaye da shi Allah ke yi. Sai ce, Ya Rasulullahi, ma zambi, me zunubi na saboda na karanta fiƙihu, kala ce kira tuka filfiƙi, karatunka cikin fiƙihu. Kala, sai tambaye manzala, alaisa amuru min shari'atika, ba kai kai horo ba kuma ba shari'a ka ba ne, kala bala, sai ce haka ne, walakin ya hata ju ilal adabi mala'imma. yana bukatan ka yi ladabi tare da shugabannin da suka wuce ka. Walau ana mafka haba kai tu sababatan bi suda shafaitun nafsu qabla tanaddumi walakin baqad qabli fa hayjali buka bukaha. Wa qultu abin da yafi alfadalu lil mutaqaddimi. Yanzu yanda yanda Maliku shi ya fara yin babi da fasali. ba wanda ya taɓa yin wannan a duniya shi ya fara yi da Allah in ka zo ka zagi abin da ya yi ilhama Allah ya masa ya yi babi ya yi fasali a cikin babi ko me ya yi fasali ya yi babi a cikin fasali duk wanda suka koye rubutu na baya su buhari su abu dauda nasa'i bin maja duk wanda suka yi rubutun sun koya ne daga rubutunsa suka koya domin shi yasa wannan babin sai ya zama ka zo ka ce mutumin da kamar su buhari ake ganin girmansu buhari ya tafi an, an, an jaraba shi a kufa akan hadisi da muslim da shi an ɗauko hadisai guda ɗari an raba hadisin guda an raba hadisin goma goma wa yara goma an ɗauke wannan hadisin an yanke shi an jajjona shi da waɗansu hadisai an hargitsa hadisan aka fitar aka haddatar da yaran a haka suka haddace hadisan aka aka zo aka ce to ana son imam buhari ya zo ya ji hadisan aka zo aka zauna Buhari aka karanta amar hadisin daga na ɗaya har guda ɗari aka ce ya san wannan hadisin ya ce bai sani ba amma ya san hadisai masu ma'anan wannan ya ɗauko hadisin wannan yaron da wancan da wancan da wancan ya fitar da hadisin ya fitar ya ɗauke da wannan da wannan sai da ya fitar da hadisin guda ɗari a hargitse da ya fitar da su ya ba da hadisi ya ce to ga yadda na san su wannan imamul muslim sai da ya zo durƙusa a kafansa ya ce don Allah ya bashi ya bashi dan yatsan kafansa ya tsotsa a wannan shine dalilin imamul muhaddisina sai wani sha sha sha ba ka haddace hadisi bakwai ba ka zo kana zagin su akwai akwai adabi a ciki da wannan shine waƙiyan da muka tsinci kanmu a ciki sai mutumin ya dubi babban malami ya yi ta kutuntuma mara ashar wai shi ya gane addini ta ina ya gane addini wani addini ne ya zo masa ka karɓi abin ne tsakaninka daga kai zuwa ga manzala an saukan ne fa min min min min tilwani akhar kai shi yasa zamani ya zama yana da hadari to wannan masu maganan a yi karatun ma ladabi yana ciki in aka ce kaza sai ka faɗe shi a babun hikaya ka ji an ce kaza ka fahimce shi da kaza kawai ka ga girman malaman amma in baka ga girman malaman ba shi kansa bala'i ne ga mutum shi yasa yawancin malaman da suka tafi wajen Allah in sun tafi sun riga sun yi karatun fikin sun sani to ba sa ba sa karanta fikihu kuma a gabansu ba sa karanta na'am sai ce walakin ya taji al'adad ma al'aimma is wa qad tasadda shahsun li raddi ala imami abu hanifa akwai wanda ya yi niyan ya yi raddi ga imamu abu hanifa wa amala fi karasatin ya yi rubutuwa ta biya ila sai da abdullahi sharani sai ya zo wajen abu muhahibu sharani ya rizuha alaihi ya nuna masa zai yi raddi wa abu hanifa kala sai ce fadaratu sai na kore shi walam ajdi ila qawli ban saurari maganarsa ba fafaraka ni ya rabu da ni farafa min sulmin baiti sai ya hau ta saman gidansa wa kana aliyan saman gidan yana da tsawo sai faɗo fankasar sulbuhu sai bayan sai kare wa haraja zauruwarki an maudihi kafansa ta fita bayan wanda ya yi niyan yin hakan. Fawai ilal ana ya bulo ya taga wa ɗala nafsi, ya ce a yanzu yana zaune yana kwanci, ba yana, yana, yana, bauli da fitsari a wajen da yake. Wa ƙadara salali maratin ya turo mun ba so ɗaya ba, an adawu lahu yi masa addu'a falam af'al ban yi ba. Falam af'al ban yi ba. Wannan ya faru shauti jani radiyallahu ta'ala nu. Akwai namun ce a gaban an zo an fafaɗi munanan maganganu a gaban ɗaya daga cikin almajiran shehu tijjani yana zaune bai hana ba bai yi tsawa ba sai shehu tijjani ya ce ya kwanta yana gyangyaɗi kawai sai ga shehu tijjani ya ce a yanzu aka zo gabanka aka yi maganganu kana da ikon ka yi magana ka ƙaryata abin ko ka hana abin ba ka iya yi ba iji a gabanka sai shauti jani ya ce shi kenan yana barin gurin kawai sai ga an ɗaga shi sama da aka ɗaga shi sama sai aka sako shi da aka sako shi to kasan yana faduwa ƙasa gabaki ɗaya sai aka cire lakansa gabaki ɗaya har ya koma ga Allah bai ba inda yake tafiya da ƙafansa saboda hakan bai dace ba ya kamata yi magana to irin wayannan suna nan da yawa a haƙƙin magabata in ka san abu kar a yi magana ka yi shiru sai dai baka da ƙarfin magana balle ka sani saboda bala'in sai ya shafe ka amma raddi ga magana ya nuna kar a bar baya da ƙura ne na'am abi ma ma al-imamu abu hanifata ayi raddi wa abu hanifata au an wali man asa al'adab mahu ko kuma wanda ya saba ladabi tare da Abu Hanifa da shi ya zama in karbe shi fayyaka na haneka wata fi a qawal laina ka dinga rauna na magana mun shugabanni bi badi ar-ra'i kai ba komai ba Iza halafu mazhabaka in sun saba wa mazhabanka min gairi ma'rifati adillatihim kai baka san me dalilin su ba wa ma fahimuhu baka fahimce su ba min alhikimati na daga hikima wa shahadu min al-asrari baka san abin da suka sani na sirrin Allah ba inta wa fi lawaqi al-anwar al-qudusiyya fi uhud al-muhammadiyya akwai lawaki wa nuwar qudsiya wa kiza alaina alhadu am na rasulullah mun sami ahadi ami daga manzo Allah Allah hasada ahadin kar mu hasadan wani mutumin halikillahi daga cikin halittan Allah wannan alƙawari muka dauko daga Allah wala natamanna lahu zawari ma adahu Allah kar mu gurin Allah ya gusar da abin da Allah ya ba wa mutum min ilimin na ilimi wa jahin ko martaba, auka surat itikada fihi ko kuma yawan itikadi a cikinsa, an hau zalika ko makamancin wannan min umuri diyanati na daga al'amarin addini a wudunowi ce ko na duniya, huruban min rayatul itiradi wannan mutum ya guje kar ma ya ji ƙanshin bijirantarwa alallahi ta'ala a kan Ubangiji, wa haufan da jin tsoron makamina wato yadda Allah zai yi wa mutum na, na riko wa na da yadda Allah zai kori mutum walanana da yadda Allah zai tsine wa mutum mutum ya guji haka kama wa ƙa'ali bilis kamar yadda ya faru wa Iblis. Faina jami'a ma lahu duk abubuwan da ya afko ga Iblis kana asalu alhasadu. Asalinsa hasada ne, li Adamu alaihissalam ga annabi Adamu. Kama sarat bi layatu, kamar yadda Ubangiji ya bayyana a cikin ayoyi wal habar da labari. Faman hasadal ulama wanda ya hasada wa malamai wa salihina da salihai la yastab'adu ba zai yi nisa ba an ya kalahu shi ma ya fada ma wa kala iblisa cikin abin irin abin da iblis ya fada masa wa fi kalam sayyidi ali ibn wafa yana daga cikin maganan ali ibn wafa rahimahullahu Allah ya masa rama ya ci kulli auliya hadiman ka zama hadimi wa waliyai, imma litarahumin ko ka ji tausayinsu, auli tagannumin ko ka dinga wadatar da su, auli taslimin ko ka miƙa musu wuya. Kawai, ya ishe ka, wai yaka na hane ka, an ta kuna lahum hasidan, kar ka zama musu mai hasada, yawa, ko ka ji tausayinsu, bala'in da suke ciki ka dinga tausayin su ko kuma ka dinga wadatar da su da abin da Allah ya baka ko kuma ka sallama masu kai shiru shi yasa suka ce yadda da waliyi ka yi masa taslimi ka mika mar wuya ya yi da abin da yake ba ruwanka da shi to wanda taka ne shi ma eh wanda taka ne faina wula budda laka babu makawa an turjama in ka bi sabanin wannan za a jefe ka watul ina Allah zai tsine maka watu daradu za a kore ka walau alamar mamar layani ko yaya in dai ka tafi ba akan wannan tsarin ba lallai an gamu a izala na an gamu tunda ana taba waliye ne har aka koma ana taba annabi Muhammad dama siyan abin kenan eh abin da yasa aka bar mustahabi an tsayar da mustahabi ne saboda kar a bata sunna idan kai tsalle ka bar mustahabi to sunna za ka bata an yi bakin ɗin farilla ne da sunna don karka tafi farilla in ka ga sunnan ba komai ba ne za ka jira ka farilla haka abubuwan su yi haka abubuwan su yi an ba ka ganin girman ukurimu wudda abika ka girmama ‘yan abokanan babanka la taɗahu karka yanke masa in ka yanke wa abokin babanka a ɗafa Allahu nuru nuraka to insha Allahu haskenka Allah zai rusa. kaga an ce ka girmama wudda abika abokin babanka ne saboda girmama shi yasa girmama babanka kaga mu a lokacin da muka tashi abokanan yayinmu ba ma zama waje da da su abokanan yayin ba ma zama waje da da su saboda ganin yayinka ne wajen zamanka daban saboda ganin girma amma duk lokacin da suka tashi aka ce a ayabokin kowa ma daidai ne sai wanka ma zai zamo daidai da kai ke eh to daga wannan sai zamo babanka ma sai kun sai kun taka sai in kana ganin yana da wani abu ko kana tsoron zai ma dukan tsiya ko zai ma illa tukuna sai ka girmansa duk wancan matakan ne kuma duk izala ce ta kawo mana duk izala ne ba ka ga girman na kusa da kai ba ka tsine mar saboda ka sai ka koma ka tsine wa iyayen ma da aka dire wa iyayen aka dire ma an ya aure da salatul fati an ya aure da salatul fati a shawarar ma wa ne kaza kaza aka tsine ma auren shikenan daga nan aka tinkari waliyan muna dali waliyan faƙada zan su bil harib daga nan sai aka faɗa ka mai gida manzalla eh kaman kowa yake ba shi da kaza yanda annabi yake bacci haka kake bacci yanda aka cire duk wani daraja na annabi aka kawar kawai a bar annabi ko kwanan nan wannan tsinan nan ya sake magana wai annabi da mutane da abu uku da abu uku kawai annabi ya fi kowa eh ana mar wahayi yana da daraja wannan ne kuma eh wannan kwanan nan bai kai sati biyu ya maimaita wannan magana yawa shi ana mar wahayi shi annabi ne shi rasulu ne ana mar wahayi da shi ne kawai in ba haka ba daidai suke da shi amsa kenan yi Allah ke yi ai an samu tsinannu sosai wayan kana laka mu'allafatin ko da kana da mu'allafi kana da almajirai adimtan nafa'a bihi wa bihim ba za ka amfana da littafin babballe da su wa ya yace wa bil jumlati a jumla fajami ma ya ɗaribu al'abdu ne ya kwani duk abin da bawa zai nema wa ɗanwansa min hairi na alhairi au sharin ko min shari yujazi lahu bihi Allah zai masa sakamako da shi wannan gaskiya ne akwai wani an ce akwai wani mahaukaci duk wanda ya zo masa abu sai ci wa kanka in ka masa alheri sai ci wa kanka in ka masa shari sai ci wa kanka kaga kai a tunaninka kana ganin ba komai bane amma arifi ne saboda duk wanda ya yi aikin alheri alherin zai dawo masa duk wanda ya yi aikin shari sharin zai dawo masa kaga kowanne in kai kayi wa kanka ne al'amarin yahudu ilaihi to haka abubuwa yake in ka gane Allah shi yasa malaman sufaye suna da tahrirat suna kiyayewa matuƙa eh ba sa yadda sun ce idan ka min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi suka ce idan kana tafiya kai tuntube tuntube ka shiga abin da ba ruwanka ne amma Allah ba ya turo maka tuntube haka sai kai wani abu tuntube kawai ka shiga abin da ba ruwanka ne to ya tuntuben addini ka taɓo abin da ba ruwanka ne saboda haka sai ka gana koko da mutum yana ga ya fara ƙaryata annabi ya ji ya kasa natsuwa wanda ake da nasara da shi a jawo shi da kyar da istighfari wanda kuma ya tafi ya tafi Allah ya kiyaye Allah ya kare mu Allah ya kare mu za mu tsaya nan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم قداره العظيم صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما تعلمك يا واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة